to ga tambaya hal kullu ma huwa kamalun fina shin wai duk abin da yake kamala ne gare mu mu mutane ya kunu kamalan fi haƙƙillah yana kasancewa kamala ga haƙƙin Allah duk abin da aka kamala gare mu yana zama kamala ga Allah wa hal kullu ma huwa naqasun fina hakan ga kuma tambaya ta biyu shin wai duk abin da yake nakasa ne gare mu mu mutane ya kunu naqasun fi haqqillah yana kasancewa nakasa ga haƙƙin Allah ita a tambaya da ake bukatar amsa aljawabu amsa la ko alama da Allah da talakai ne ɗaya suke a to da haka tun ba ɗaya muke ba abubuwa zai yawa aka kamala gare mu amma nakasa ne ga Allah abubuwa zai yawa an nakasa gare mu amma shi Allah gare shi kamala ne yanzu wanda an ka ce mutakabbiri an yabe ko an sokai an soke shi amma shi Allah mutakabbiri almutakabbiru yabo na gare in baka ce mai mutakabbiri ba baka girmama shi ba don mi don shi ya isa ya kibri tunda bai cin abinci bai tutu bai hitsari bai rashin la bai kwana bai angaje bai kasawa amma dan adam da ka zo a yi tutu to gibirin ka zo ka yi tutu gudan kato to kibirin mi za ka yi kuma wa za ka kibiri ko mahaukaci da bai da hankali yunwa ta burmakai kana ga yaya ladabu ya komo bara to duk wanda yunwa ka sa ladabu to kibirin mi za ka yi bayan da ka ji yunwa ka yi hankali sai da yanka ci abinci haukatar taso to ka gan kibiri gare mu nakasa na duk wanda ka ce mutakabbiri ka nakasa shi amma shi Allah mutakabbiri na kamar yadda ya tabbata cikin hadisin muslim yace al'izzatu izari wal kibriya uridai man naza'ani minhuma azabtuhu izza ita ce madauri na kibri shine mayafi na kaga kayan Allah kenan ko kaman an kan misalta da dan adam ya daura ya yafa to izza ita ce madauran Allah kibri shine mayafin Allah kayan Allah na man naza'ani min duk wanda ya jaya da ni gare su ya dauko izza azama kai ne ko ya dauko kibri azama kai ne azabtu sai na azabta shi ga wata rawa ya ce ƙasamtu sai na karya shi duk wanda haka yana kibri to sai Allah ya karya shi ina fatar kun fahimta to cin abinci mu gare mu da mutum ya zanna da yawa da ya ci abinci wanne ne kamala cin abinci cin abinci gare mu kamala na amma an Allah ya ci abinci ai ya koma baya cin abinci na kasa na ga Allah don duk wanda ya ci abinci dole ya bukaci zagayawa ɗan abincin ya rufe da cin abinci da fitar da shi duk na kasa na kaga amma gare mu mu kamala na mutum ya ci abinci abinda an nakasa yunwa ta burmuke ka baka da kuɗin sayan abincin yi an nakasa a ce wallahi yunwa ya kaji bai da ko ɗari to ka gani don haka ashe kenan halin mu da ubangiji ba ɗaya ba abubuwa zayyawa da aka kamala gare shi mu gare mu abubuwa zayyawa da aka kamala he gare mu shi gare shi ba kamala ba ne hakan ga shi ma abuwa zai da aka kamala gare mu gare mu ba kamala ba na kasa ne haka abuwa zai da an na kasa gare mu shi ga Allah ba na kasa ba ne kamala ne to mu tafi sai ya ce la ko alama la'anna al-miqyas domin ma'auni fil kamal ga kamala wannan kasa da na kasa laysa bi itibari ma yudafu lil insani bai zamo dangane da la'akari da abin da ake rabawa ga dan adam ba lizuhuril farki domin bayyana bambanci bainal khaliq tsakanin mahalicci wal makhluq da wanda anka halitta akwai bambanci tsakanin mu ba halin mu guda da shi ba lakin bi itibari sifa sai dai in an kai la'akari da sifa min haythu hiya sifatun ta gefen ita sifa ainihin kanta fa kullu sifati kamalin duk wata sifa ta kamala fa hiya thabitatun lillahi subhanahu wa ta'ala to tabbatatta ce ga Allah ina fatar kun fahimta fal'akalu cin abinci wa shurbu da shan abin sha bin nisbati lil khaliqi dangane da mahalicci na kasun na kasa ne na kasa ne ga Allah jingina cin abinci ko shan abin sha gare shi la'anna sababahuma domin abin da ke sabubbantar da ci da sha alhajatu bukata me bukatar da ke za a ci yunwa madalla to wallahu ta'ala shi ko Allah madaukakin sarki ganiyin wadatacce ne amma siwa daga duk abin da bai bai da bukatar komi bai da bukatar cin abinci bai da bukatar sa sutura bai da bukatar gida bai da bukatar mata bai da bukatar ‘ya'ya ganiyun ne gina gina almutulaka wadata saki wawai ina fatar kun fahimta lakin huma sai dai su waɗannan abubuwa guda biyu ci da sha bin nisbatin lil makhluki dangane da taliki kamalun kamala ne abinda an nakasa a ce yunwa ya kaji wallahi bai da kuɗin ko ko kishirwa ya kaji bai da kuɗin sayan ruwa muna tare wali hada saboda hakan ga idza kana al insanu la yakul in dan adam ya zan bai cin abinci ran da duk an kawaye gari dan adam bai cin abinci to fala budda babu makawa an ya kuna alilan ya kasance wato mai cuta bi maradin da wata rashin lafiya akwai wata rashin lafiya ta hana mai cin abinci amma normal human being kam in dai yana lahiya lau to al'adar ɗan adam ya ci abinci don haka yanka cewa da bai cin abinci to ba kamala ba ce na kasa ce me ke hana mai cin abinci rashin lafiya ko bakin ciki in yayi mai yawa kaga duk dai bakin ciki kamala ce ko na kasa na kasa ce ko damuwa waɗanda duk suna hana cin abinci auna hauhu dole ya zan yana da cuta da wata rashin lahiya auna hauhu ko makamanci ne wa hadha na kasun wannan kuma na kasa ce abinda an makamancin rashin laya kamar bakin ciki ko damuwa wannan mu bacci bin nisbati lil khaliq dangane da mahalicci na kasun na kasa ne la ta'khudhu sinatun wala nawmun da an gaje da bacci duk ba su kama Allah in Allah ya an gaje ne sakan guda yanzu abubuwa na, lalacewa eh to amma muha walil makhluqi amma bacci ga taliki kamalun kamala ne an ga cewa ni baya kwana ya nuna baya da lahiya daga cikin kamalar ɗan adam ya yi bacci hadda min shari faza haral farko don haka bambanci ya bayyana tsakaninmu da ubangiji wata kabur girman kai kamalun lil khaliki kamala ne ga mahalicci wa na ƙasun lil makhluki na ƙasa ne ga taliki daga cikin sunaye ne akwai almutakabbiru mai girman kai don mi don ya isa ya girman kai bai bi komi ga kowa tsufa baya da kowa ta balle mutuwa bai rashin lafiya bai cin abinci bai kwana bai angaje bai talauci to kaga ya ya kamata ya girman kai amma duk wanda waɗannan abubuwa ke da suwa to in yayi girman kai ya ya ya ya ya ya sake ya ya hanyar da ba ta shi ba muna tare shine cewa takabbur girman kai kamalul lil khaliq kamala ne ga mahalicci wa naqasul lil makhluqi amma nakasa ne ga ga taliki nakasa ne kamalun lil khaliqi kamala ne ga mahalicci wa naqasun lil makhluqi amma naqasa ne ga taliki la'annahu la yatimul jalal saboda girma baya cika wal azma da girma illa bit takabbur sai da takabburi ba ga ganin mutum yana lahiya lau da an ce shi an gwamna sai ga da yadda ta haya ya saki eh dagawa ta shigai kaga girma kenan sai da takabburi to in gwamna da bayan shekara hudu sai ya dawo ya roƙe mu don Allah ya yadda ya kure mu ko mu zaɓe nai to in ya yi takaburi ina ga Allah da da bai bukata komi gare ka kaga min babu awla ya takaburi ho hatta takuna saidaratu yace li annahu la yatimul jalalu domin girma baya cika wal azma da girma illa bi takabbur sai da yin sai da yin kibri hatta takuna saidara har rinjaye ta kasance kamilatan kammalalla wala ahadin yunazi'uhu ba mutum guda da ke jayayya da shi wala hadha saboda haka tawaddallahu ta'ala Allah madaukakin sarki yayi kyace man yunazi'uhu al-kibra ga duk wanda wanda ke jayayya da shi ga kibri wal azma da girma qala yace man naza'ani wahidan minhuma duk wanda ya jayayya da ni ga ɗaya daga cikin su da kibri da girma azabtuhu sai na azabtar da shi kaga kaya ne ne kenan ko kuma shi ɗaya sun ka cancanta gare mu mutane kibri da izza ba su cancanta gare mu komi ko an ka baka fal muhimmu muhimmin abu dai annahu laysa kullu kamalin ba kowace kamala fil makhluqi ga, ga mahalicci ya kuna yake kasancewa kamalan kamala fil ba kowace kamala ga, ga taliki take kasancewa kamala fil khaliqi ga mahalicci ba muna tare ba kowace kamala ta ɗan adam ka kasancewa kamala ga Allah ba wala kulla na ƙasa hakan ga ba kowace na kasa fil makhluqi ga taliki ya kunu na ƙasa yake kasancewa na kasa fil khaliqi ga mahalicci ba idza kana al kamalu idan to lokacin nan kana al kamalu kamala ta kasance awin na ƙasa da na ƙasa e itibariya abin la'akari sai ayi la'akari menene kamala ga ɗan adam menene na kasa gare shi menene kamala ga ubangiji menene na kasa gare shi ba don abu yana kamala gare mu sai a ɗauka kamala ne ga Allah ba ko ko don abu yana na kasa gare mu a ɗauka na kasa ne ga Allah ba kowane za a yi la'akari da menene kamala gare shi menene na kasa gare shi muna tare hadhihi sittatu mabahithatu waɗannan abubuwan da an ka binciko ne guda shidda ta hata qaulihi karkashin fadatai shi mallam ibnu taymiya mai littafi yace ma wasafa bihi nafsa wajibi ne mu yi imani da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi karkashin fadar ibnu taymiya ma wasafa bihi nafsahu sai mallan ya kawo waɗannan abubuwa guda shida nuqat guda shida da ya binciko wa kulluha kowacin su mabahithun hamma abinda an ka binciko ne mai muhimmanci wa qaddamnaha mun gabatar da su baina yadayil aqida gabanin mu kawo aqida ka ko maganar aqida abinda an wajibi mu kudurta bai kawo ba tun wurin siffar Allah wajibi ne mu siffanta Allah da abinda ya siffanta kansa da shi ya fara kawo waɗannan ya kawo waɗannan abubuwa yace mun gabatar da su gabanin aqida la'annahu domin yadda al'amari yake sayun bana alaiha da sannu za a yi gini akan su ma ya ci abin da attafi insha Allah ta'ala in Allah ya so waɗannan mabahith guda shida da mun ka binciko ƙarƙashin ma wasau bihi nafsuhu to duk sauran aqidoji za a gina su ne akan shi yasa mun gabatar da su akan aqidoji wa qawluhu fadar mai littahi ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yace wa bima wasafahu bihi rasulu kuma wajibi ne mu yi imani da duk abin da manzon Allah ya siffanta Allah da shi wajibi ne mu yi imani da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi ko hakan ga wajibi ne mu yi imani da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi wa wasfu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li rabbi siffantawar manzon Allah ga ubangijinsa yan kasim ya karkasu ila salatu aksamin zuwa ga kashi uku manzon Allah ya siffanta ubangiji ne da siffofi to siffantawar da manzon Allah yawa ubangiji ne ya kasu kashi uku in ma bil ƙauli ko dai ya zama manzon Allah ya siffanta Allah ta hanyar magana lafzan ya faɗi aw bil fi'l ko ko ya siffanta Allah ta hanyar aiki aw bil iqrar ko ko ya siffanta Allah ta wani ya siffanta Allah annabi ya tabbatar shine iqrari to siffantawar manzon Allah ga ubangiji ne ba ta ƙetare waɗannan guda uku ko ya zai ya siffanta shi da magana ko ya siffanta shi da aiki ko ya siffanta shi da ko ku wani ya siffanta shi annabi ya tabbatar amma alqaulu amma siffanta wanda manzon Allah yawa ubangiji ne ta hanyar magana fa kathirun masu yawa ne akwai hadisai masu yawa mithla kwatancin hadisin da annabi ka cewa rabbuna allahu alladhi fis samai ubangijin mu shine Allah wanda a sama ina siffantawa take nan kaga ya siffanta Allah da rabbu sannan ya siffanta Allah cewa yana sama sifa ce ai taqaddasa ismuka sunanka ya tsalkaku amruka fis sama'i wal ardi al'amarinka yana cikin sama da ƙasa wannan duka siffantawa ne ka gani wannan magana ce annabi ke yi to ta hanyar magana annabi ya siffanta ubangiji wa qawluhu fi yaminihi da kuma maganar manzon Allah cikin rantsuwa ta in zai rantsuwa sai ya ce la wa muqallibil qulubi a'a ina rantsuwa da mai juyar da zukata wane ne mai juyar da zukata Allah kaga annabi ya siffanta Allah da mai juyar da zukatan kowa ga hannun zukatan bayi duka ga hannun Allah yake don haka yau shi yasa kaka gani yau kana son abu gobe kawai sai ka ji baka so nai yau kaka jin baka son abu gobe kawai sai ka tashi da mutuwar son abin saboda me saboda zuciyarka ba ga hannun Allah take to ya juyar da shi daga ki zuwa so ko daga so zuwa ki muna tare don haka daga cikin siffofi na magana da annabi ya siffanta ya ce ya siffanta da mai juyar da zukata wa ammal fi'lu to amma siffantawar da annabi yawa ubangiji ne ta hanyar aiki fa huwa aqallu min alqawli bai yi yawan siffantawar da yayi ta hanyar magana ba kenan ba su da yawa kamar yadda siffantawa ta magana suke da yawa mithla isharati ila samai kwatancin isharar da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa sama yastashhidu Allah yana shaidar da Allah ala iqrar ummati akan tabbatar ma al'umma ta bil balagi da idan musu sakon da an ka aiko shi da shi wa hadha fi hajjatul wada wannan ya faru ga hajjin ban kwana fi arafa ga arafa a arafa ba yayi hudu ba ba yayi hudu ba ya kawo musu abubuwa zayyawa bayan ya kare yace hal ballagatu na ida sako sun kace na'am sai yace Allahumma fashhad sai ya daga yatsa me ya kanu da daga yatsa ya Allah wanda a sama ka shaida na da sako shi amma ana daga yatsa yana ishara zuwa ga ubangiji ashe kenan daga yatsan da annabi ya sama ishara ce ya kai cewa ubangiji ne yana sama to ya Allah da a sama Allah ka shaida na da sako muna tare wa qala yace ala hal ballagtu na da sako qalu na amsa bai sun kace eh salasa marrati yan maimaita wannan hasa uku qala yace Allahumma shahad ya Allah ka shaida yarfo isba'ahu ila sama yana daga yatsa ne zuwa sama meye ma'ana daga yatsa zuwa sama ya Allah wanda a sama ka zama shaida ta cewa na idan mu sako wayan kutuha yana ishara da yatsan ilan nasu zuwa ga mutane Allah kaji abin da sun sun haɗi da bakin su na isuwa Allah da as-sama kajiya muna tare kaga wannan siffanta Allah ne ta hanyar aiki ina siffanta Allah yake ya ishara cewa ubangiji ne yana sama farafu isba'ahu ila sama'i farafa isba'ahu ya daga yatsa ne ila sama'i zuwa sama hadha wasfullahi ta'ala wannan siffanta Allah ne madaukaki bil uluwi da daukaka an dariqil fi'il ta hanyar aiki maimakon ya bude baki ya ce Allahu fis sama'i kaga wannan da baki ya siffanta Allah ko Allah yana sama to sai ya daga yatsa ya Allah wanda a sama ka zama shaida ta Allah kajiya kajiya su faɗi da bakin na'i da sako muna tare waja arjulun hakan ga wani mutum ya zo wa huwa yakhutubun nasa annabi yana wa mutane hudu ba yawmal jum'ati ranar juma'a qala sai mutum ya ce ya rasulullahi halakatil amwal dukiyoyi son halaka saboda kafar ruwan sama farafa ayi dai annabi kai mana addu'a mun karanto hadisin ai warare zai yawa ko kun tuna hadisin to da annabi ya tashi addu'a mi yayi farafa ayi dai sai ya daga hannuwansa zuwa sama daga hannuwa zuwa sama in zaka roƙo ishara ga mi kenan wanda zaka roƙo ashe yana sama Allah ka bamu wa hadha aidan wasfun lillahi shi ma wannan daga hannuwa zuwa sama in za a roƙo siffanta Allah ne bil uluwi da daukaka an dariqil fi'l ta hanyar aiki muna tare wa gairu zalika da wani wannan dai min al ahadith na hadisai allati fiha fi'lun nabi wanda cikin hadisan akwai aikin annabi sallallahu alaihi wasallama idza zakara sifatan in ya ambaci wata sifa min sifatillahi da cikin siffofin Allah wa ahyanan wasu lokuta yadhkuru rasulu alaihi salatu wassalamu sifata manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yana ambaton sifat min sifatillahi da cikin siffofin Allah bil qawli da magana wa yu'akkidu hafil fi'li ya karfafa ta da aiki kaga yanzu mun ji annabi yana ambaton siffa Allah ta hanyar magana ko la wa muqallibil qulubi sannan yana ambaton siffa Allah kuma yana siffanta Allah ta hanyar aiki to wani lokaci yana game bayon ya ambaci siffa Allah da baki sannan kuma yayi ishara aikace kamar yaushe wa zalika hina ma tala qawluhu ta'ala wannan lokacin da annabi ya karanta fadar Allah ya ce inna allaha kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji kuma mai gani kaga da sami'un da basirun waɗannan duk siffofi ne na Allah ya faɗe su da baki ko to me yayi fa wada ibhamahu don ya nuna maka ma'anar sami'un basira sai ya aza babban yatsansa wannan shine ibham babban yatsa sai ya aza babban yatsansa ala udhnihi yumna akan kunnensa na dama wallaci taliha wanda ke biyar babban yatsa manuni kenan eh ala ainihi ya aza shi akan ijjatai inna allaha kana sami'an basira sai azaba baya tsanan wannan ya aja shi da ya ma ishara Allah yana ji yana gani me amma ana haka kaga kenan ya siffanta Allah da aiki bayan ya faɗi da baki inna Allah kana sami'an basira kaga ya faɗi da baki sannan kuma sai ya aza yatsa ga kunne ya aza wanga yatsa ga ijiya muna tare to ina yake wa hadha ithbatun lis-sam'i wal basari wannan tabbatar da ji ne da gani ga Allah bil qawli da magana wal fi'li da aiki kaga ya haɗe su wahina idan to lokacin nan naqulu muna cewa inna ithbatar rasul alaihi salatu wassalam tabbatarwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam listifati ga siffofin Allah yakuna yana kasancewa bil qawli ta hanyar magana wa yakuna bil fi'li kuma yana kasancewa ta hanyar aiki mujtami'aini ko ya hade su wa munfaridaini ko ko yayi su daban-daban akwai sadda yaka faɗi da baki dai akwai sadda yaka aikatawa aikaci dai akwai sadda yaka haɗewa da faɗi da baki da aikaci muna tare amma ikiraru to amma siffanta Allah ta hanyar tabbatarwa kuma shi kuma fa huwa qalilun shi kuma dan kadan ne bin nisbata ɗan an ka dangana shi lima qablahu ga abin da ya gabace shi siffanta Allah ta hanyar magana ta hanyar aiki to siffanta Allah ta ikirari bai yawan su ba shi aka nufi mithla iqrarihi aljariya kwatancin tabbatar wadda yawa wata yarinya allati sa'alaha wadda ya tambaye ta wata koyanga ce ta wani mutum sai mai gidanta ya bata kiwon bisa shi tana kiwo kirkeci yazo ya kama akoya guda mai gidan yana isuwa sai ya kama yaron ga ya kaura mata mari don me kika barin kirkeci ya tayi da akoya ta daga baya dai sai ya gano bai kyauta tunda ko shi annan yana iya hana mu kirkeci dauka akoyan nan ya gano da ya zalunce ta sai ya ta ya faɗa min manzon Allah ya ce wallahi na yi wani abban da baya kuma abin ya koma min ciki kaji sai na bai ce ta ka zo da ita sai ya zo da yarinyar ya ce mata aina Allah ina Allah faƙala sai ta ce fi sama Allah na sama sai ya ce a tika hafa inna ha mumina yanta ta mumina ce wannan hadisi shi ake kira hadisin jariya yana nan imam malik ya kawo shi babul itiqi na muwadda kuma ‘yan malikiya sun ce duk abin da a cikin muwadda ingantacce ne kuma haka yake wannan hadisin dai ingantacce ne amma kuma ba su yadda da a ce Allah na sama ba kaga ya nuna ba su yadda da aqidan malik ba ke suna tare da malik kawai ga furu'a amma ga aqida ba su tare da malik da furu'a da aqida ba girma duk wanda baka yadda da aqida ta ba wace bai kai mai in ba ta manahucci ba to hadisin jariya yana na cikin muwadda eh amma ba su yankan ce Allah na sama sai a ce har kahiri suka ce ma wanda ya ce Allah na sama yawa Allah makani ya zama kahiri imam malik kenan ya kahirta ko don ga yanin shi rubucewa Allah makani ya kawo hadisin jariya don ya yarda da shi to Allah ya shiryar da mu wani yake to fasa allati sa'alaha yarinyar nan da manzo Allah ya tambaye ta yace ayna Allah ina Allah qala tace fis sama'i akwai riwayar da ta zo fa asharat ila sama'i bata inganta ba abinda ya inganta qalat fis sama'i sai tace Allah na sama fa aqarraha manzo Allah ya tabbatar da ita akan haka ya musanta mata to kaga tabbatar da siffa Allah ta hayya ikrari kenan wani ya fadi annabi ya tabbatar wa ƙala ya ce mai ita a atika haka ‘yanta ta fa ina ha mumina mumina ce ashe kenan yana cikin imani ya dar cewa Allah na sama su kuwa sun sahi cikin kahirci cewa Allah na sama to Allah ya shirin da mu wannan hadisi na jariya a karjahu musulmin fi kitabil masajidi wa muwadda isalati wa abu dawuda wannan sa'i wa ahmad min hadith ma'awiyah ibn al-hakim as-sulami ka gani duk sun hitar da shi hadisi ne sahihi wa ka iqrari hil hibra hakan ga kuma kamar iqrarin da annabi yawa malami min al-yahud na yahudu wani malamin yahudu yazo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama allazi jaa wanda yazo wa qala lir rasul sallallahu alaihi wasallam yace ma manzon Allah inna na najidu mu yahuda muna samu cikin littafin mu annallaha cewa gobe kiyama Allah tabaraka wa ta'ala yaj'alu samawati zai sanya sammai bakwai ala isbayin akan dan yatsa nai yau ga ba yahudi ya yadda Allah na da hannu har da yatsu amma ga malamin musulunci bai yadda a ce Allah na da hannu ba malamin musulunci ya hika imani ya hika sanin Allah malamin yahudi hebru malami wani malami na yahudu ya zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna na najidu mu muna samu cikin littafin mu annallaha cewa Allah ya ji alu samawati zai sanya sammai bakwai ala izbain akan dan yatsa guda nashi duk sammai bakwai Allah zai aza su akan dan yatsa guda wal na kasai bakwai Allah izbain akan dan yatsa guda wasara ƙasa wannan ta duniya ala izbain Allah zai tara ta duk aza ta akan dan yatsa guda ashe kenan Allah yana da yatsu to gami yatsu suke ga hannu ashe Allah na da hannu har da yatsu ga abin da zai yi da yatsun ila akhiril hadisi har dai zuwa ƙarshen hadisin itacin duwar watsun duniya Allah zai tara su ya aza su akan dan yatsa guda itacin duniya Allah zai tara su ya aza su akan dan yatsa guda duk gulabin duniya Allah zai tara su ya aza su akan dan yatsa guda in ya aza su sai yayi haka yace anal maliku aina mulukul ardi ni ne mai mulki ga su ana ina jujjuyawa ina yanzu ko risala kana ai azza akan dan yatsa baka ai azza ta akan dan yatsa dan yatsan ka bai yi mata ko to Allah zai tar dussan mai bakwai azza akan dan yatsa guda duk kasai bakwai ya azza akan dan yatsa guda duk itacin duniya azza su akan dan yatsa guda ji itin gamji fa da na kuka da sauransu duk zai azza su akan dan yatsa guda duk duwatsun duniya a su akan ɗan yatsa guda duk cekunan duniya a su akan ɗan yatsa guda sai ya jujjuya su haka hadisin abdullahi ɗan umar na ɗan umar ya ce annabi na bisa mumbari ya karanto mana ya nuna mana da annabi ya kama walƙata yana display irin wanda Allah zai yi sai da mun ka aza annabi zai haɗo bisa mumbari sai da dan Umar ya ce wala sai da mun kai tsoro kamar annabi faduwa zai bisa mun fito yana display irin wanda Allah zai display gobe kiyama in ya Allah su ya kama juya su haka kamar bai dauki komi ba kenan ka gani to ina yake fada hakan nabiyu da shi ba yahu malamin ba yahudin ga ya faɗi haka yace mun samu wannan cike sai annabi ya dariya dariyar mi ta annabi yayi tasdiqan liqawli gaskantawa da ya zo da abin da ya saba annabi na dariya ana saba ma Allah ya dariya to kaga dariya gaskantawa ce wa hadha iqrarun wannan iqrari ne kaga annabi ya tabbatar da abin da bayahudi ya siffanta Allah ashe kenan komi kafircin mutum in ya zo da gaskiya dole a tabbatar da ita ina fatar kun fahimta to sai mu tsaya nan to kaga ashe da an kace manzo Allah na siffanta ubangiji ashe ba wasu siffofi ne daban yaka bashi ba a siffofi ne yake ta koya fadi da baki ko ya aikata aikace ko kuma a fadi ya tabbatar waɗanda dama akwai su ga shari'a tunda ita yarinyar can da ya tambaya ayin Allah ai kaga ba ita kirkiro ba ji ta yi dama kenan annabi ya karantar da Allah na sama to ta ji kuma ta yarda don haka da ya tambaye ta fadi ya tabbatar kaga ba wasu siffofi na daban yabba Allah ba kenan to Allah shirya da mu madallan